نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم alhamdulillah dama kaman ranar magana da muke magana inda mu kwana نعم mun da mai wasiya inda mutum ya mutu ya wasiya yake a ba wani miski yake a ba yake a ba wani kuma sulubi sannan yake a ba wani rubi sannan kuma ya layo ya kusa a ba wani sulubi نعم shi muka yi ranar muka da نعم yau kuma ya layo mutum biyar ne ɗayan kuma zai ce mata shi kuma a ba shi sulubi نعم
wannan aka tashi za a raba shi ma kamar yadda muka raba a baya No.
za a duba a ga wani adadi ne wanda ake da shi da wanda ba a da shi Mhm.
da biyu biyu ne idan ka duba ta ka dahuli a cikin hudu نعم sai za ka ce ka shafe ta ka isa da hudu نعم uku ita ma ta ka dahuli a cikin shida نعم shi ma domin ta shiga ta biyu ta cin Mhm.
za ka ita ma inda akwai ta shida sai ka shafe ta نعم hudu ita ma ta ka dahuli a cikin takwas نعم domin waɗanda shiga cikin takwas da biyu ta cin ita ma saura ka an wadata da takwas نعم saura ka abin da ya rage mana yanzu da shida da takwas نعم a cikin adadin mu نعم kuma idan ka dube su tsakanin shida da takwas shida ta shiga cikin takwas za ta rage نعم biyun ta ta shiga cikin shida su suka فشني daya a cikin biyu
نعم نسي nisi Mm.
kaga anan ma shi ma ta ترابطي ده نسي نعم yawa inda haka ne shi ma mun ce mun an samu tawabiji da ake yi za a ɗauki rabin wannan نعam abu ji wannan abu ji wannan eh.
a ɗan adadi karami rabin sa abu ji mutum ko kuma adadin babban rabin rabin sa babban abu ji abu ji karamin talata idan muka ɗauki hudu muka ɗauki rabin sa ai shida kai akwai muka ɗauki rabin sa kaga uku ne نعم muka bugi takwas da ita Mm.
a ga ya zama jihadar kun kenan نعم ashirin da hudu نعم kuma mu ɗauki rabin takwas Mm.
shi ne hudu Mm.
mu ji mu bugi shida da ita Mm.
shi ne kuma ya zama da hudu da da kun shi na'am ma ashirin da hudu na'am ala ya halin da kowane ne dai ashirin da hudu na'am kaga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ko na'am takwas da su uku kaga ya ashirin da hudu kenan ko eh to yanzu shi ne miski yana neman rabin wannan adadi na'am
a goma sha biyu kenan ɗaya Eh.
biyu goma sha biyu na'am sannan sai na silishi na'am shi kuma yana neman takwas kenan na'am ga shi da muna da su gari Mm.
sai ne mai rubuji Eh, rubi eh mai rubuji na ashirin da hudu yana na neman neman shi shida eh ka ga hudu muna da shi dole sai an masa aure rubi na biyu eh Ko?
eh aulun uku ga nan a ga ɗaya ai na'am muna da ita ga uku eh haka Ba hudu kenan ba?
eh haka Ba haka aulun ne.
aulun biyu eh, na'am shi za mu ƙara masa ka zama ya zama shida kenan na'am sannan sai wannan mai rubuji kenan ko eh sai ne su bishi sirgin shida Hudu.
a sirgin ashirin da hudu shi kuma hudu ne da za ka shi kuma za a yi masa aunin hudu shi kuma na'am
kaga sai wanne sai na ƙarshe sai ne su mun mutumin kuma mai tumuli za ka ce kuma yana neman aunin da ya mace shi uku na'am na ashirin da hudu No.
za ka sai ka masa aunin hudu na'am
kaga dukiya yanzu ta ƙare amma daga ashirin da hudu sai da kai aunin tara
na'am ko?
No.
Nan ya fi cin nan shi ne ashirin da hudu.
Eh.
Da uku ma, kaga kaya kaya aunin tara ne.
na'am shekara ga ashirin da hudu kaga ya zama talatin da uku kenan talatin da uku na'am Ko?
na'am kaga dukiya ta kai talatin da uku Mm.
sannan ma masu gado su eh suka ce kuma masu zan fiya ina abin da magajin ne muke bari suka ce mu magajin nan sai da muka sayan audu Mm.
sannan ya kai mana na'am suka ce an waro mu annabi ya ce a rawata ya fara jikin yin sai su ne su bishi wa rabbi ma za da alaihi illa an yi zuwa na'am to shi ya inda kake ba ta hawar su ta hawar su shi ko sai masu magada su shi mu ko mai da ba na'am da aka ce yanzu ya ga aka ce sai a kawo makarajin su bishi na'am wato maharaji da ake samun sun a cikin sa a buji wannan dukiya na'am aka ce uku shi ne mafi karanci na'am ya ga shi uku ya ga kuce din tara kenan amma ji ta tara ko na'am a ga zama cikin da tara kenan eh ko na'am inda tara nan shi za ka raba kashi uku na'am in ka ɗauki talatin da uku shi ne sulu na'am in ka ɗauki sittin da shida shi ne sultani na'am talatin da uku ɗin shi ne za ka so ka raba kamar yadda muka raba ɗin Mm.
niski a bashi sha biyu da suluki a bashi Sai takwas takwas mai rubuji a ba shi shida na'am ko Na'am.
sannan ne siliki a ba shi kudu Mm.
kuma ne a ba shi a ba shi uku na'am wannan siliki da kuma sai a ba wa magada kaga da ya halin sai wasiya dai an gyara an gyara ta kamar yadda aka aka faɗa Mm.
ta hawa su ci ba na mai Na'am.
su kuma ga rayar su shi shi ne zai karba kamar yadda kawo Na'am.
wannan shine inda mutum ya wasiya su ji wa'annan maharajin guda takwas kenan Na'am.
na ƙarshe na shida shine su kuma bayan ya ce ya yi wasiya ɗaya ya ce a bashi miki ɗaya ya ce a bashi miki ɗaya ya ce a bashi rubi ɗaya ya ce a bashi ɗaya ya ce a bashi rubi Na'am.
ya kuma ya zo ya ce ɗaya kuma a bashi duka duke gaba ɗaya Na'am.
shi ma yadda muka yi a bayan nan za ka gani Na'am.
shi ta yi ta dawo a hudu uku ta yi ta dawo a shida hudu ta yi ta dawo a takwas ko Na'am.
sai a shafe shi gaba ɗaya sai a baka da da takwas Na'am.
shi ma dai mun yi kamar yadda muka yi za mu sami sawabu da yake inda za mu ɗauki rabin hudu rabin shida ga mutum takwas da ita zai baka da dakon ashirin da hudu ayi na dakon ashirin da hudu Eh, da kuma ka ɗauki rabin takwas shine hudu kenan ka buci shida da dakon shi ma ashirin da hudu Na'am.
shi ma da ƙarshe za mu zo mu samu kamar yadda muka samu din nan lokacin da muka fara lissafi a wannan gida Na'am.
shi ma kaga idan aka tashi za a yi shi ma abin da aka muka bayan nan ji haka za a yi Na'am.
Yunus bi sha biyu mai sulusi takwas Mm.
mai rubuyi shida za a masa aunin biyu kenan ko Na'am.
sai mai ah, Sulusi.
mai sulusi ko Eh.
za a ba shi hudu Hudu.
a masa aunin hudu Na'am.
ko Na'am.
sannan sai mai tumuni za a ba shi uku Na'am.
ko Na'am.
sai mai duka kuma Na'am.
shi da ake duka ne Eh.
a gaba ɗayan duke yake Na'am.
in haka ne shi kuma sai ta masa aunan ashirin da hudu Eh, kamar yadda asalin duke take kafin a Na'am.
fara auna a kan Na'am.
saboda yanzu za ka auna ka auna ka auna sai ka auna ashirin da hudu Na'am.
to ka kai ashirin da hudu a kan talatin da uku kenan Mm.
shi za ka zo ka tara shi ne zai zama dukiya kenan Mutum da bakwai.
ashirin da hudu kaga ya zama hamsin da bakwai Na'am.
ko Na'am.
To hamsin da bakwai din nan shi ne lokacin da dukiya kenan ta kai kafin magadan Na'am.
sannan magadan su na abin da magajin ya mutu ya bari ko kenan magadan ne ya ta auna ka sai ta kai hamsin da bakwai yake ta abubuwar ma'alaka ya fara yin musulmi wani jima'a da ya yi illa yi zuwa ruwa Mm.
sai haka ne ba wajen mu ba yadda ba sai haka aka kawo aka ce a kawo ma'arar jikin liski ma Na'am.
akan hamsin da bakwai nan Mm.
shi ne za a kawo uku a gane Na'am.
a ga an kama ji uku sau bakwai jin aku Zuba uku. Na'am.
ko ashirin da ɗaya Na'am.
sannan uku sau biyar Mm.
ya zama Jahili.
jahiliyar Mm.
goma sha biyar ka goma sha biyar yanzu nan ga biyu da kana da ita Har zama uku.
ga biyar ka zama bakwai kenan ka zama ɗari da saba'in da wannan muka ce ɗaya ce ko ya ne ɗari saba'in da ɗaya zuciya ta bai Na'am.
shi ma idan ka zo za ka saka kashi uku sulufi hamsin da bakwai Na'am.
misali ɗari da goma sha hudu Na'am.
haka ne ko Haka ne.
shi ne abin da za ka Na'am.
shi ne abin da za ka yi Na'am.
amma a nan ba mu kuskure ba kuwa alshawun ya haka ne da ɗaya ne haka in ka haɗa hudu a tara da bakwai zai ba ka sha sha ɗaya ko Na'am.
haka ne nan kuma biyar ne ɗaya a tara da biyar shida ga ɗaya kuma bakwai Bakwai.
haka ne da zai Haka tsaye ne.
a ga sulufi hamsin da bakwai kenan misali kuma ɗaya goma sha hudu Na'am.
da shi za a ro- raba hamsin da bakwai ɗin nan sai ka zo ka raba kamar yadda muka raba an gane Na'am.
yawa miniti sha biyu mai silifi takwas mai rubuci shida mai silifi hudu Mm.
mai kimoni uku mai Mai duka duka ashirin da hudu.
ashirin da hudu.
Eh, Na'am.
shi ne abin da za a zo a raba ita ma zai idan aka zo Mm.
a gari abin da dama dai a makasudi abin da ake nema ko yaushe an zo an yi wasu kada ta haura silifi Na'am.
a zan ka duba wannan wasiyar tsakanin hamsin da bakwai da ɗari da goma sha hudu a yaro silifi ne Na'am.
ka kuma ba ta haura silifi ba kuma an gyara wasiyar ta koma yar silifi kuma kowa ya sama abin da yake Na'am.
to shi ne yadda za a gyara wasu kenan da irin wannan ba a san nafi abin da yake faɗa kenan Na'am.
kai za a rasa halin wasa kai za da yake cewa Kalau daga lau za ka halin wasa hannun wata ya eh da amma abu za wasiya sun sun yi kunci a wajen rabu haka zo aka yi aka rasa yadda za a yi sai a yi ya ce ne Kudu majalis da hisab.
kuma gidan sa sai a raba raban da ta haka Na'am.
wannan shi ne ta haka inda yake ne Na'am.
eh sai a ta haka a raba Na'am. Wa bi mu'abbadin ma'aha.
idan mutum ya yi wasiya da abu wanda yake matukirci Na'am.
ma'a tare da ita Kamis bahin fil masjidi.
an fitila ne a masallaci Na'am. Yulrabu lahu bis sulusi.
da sai a buga gare shi zai sulusi
na'am abin da za a yi kenan kamar a ce a cikin wasiyar nan yau wani wasiya kaza yau wani wasiya kaza kuma sai yace sillan masallaci ita ma a danta sai mata mai ana zuba mata a mai sillan masallaci na'am tunda bai faɗi ko menene abin da za a faɗa din ba sai kawai a ɗauke ta a matsayin sulusi kawai na'am ita abin da za a yi kenan ko sillan na'am eh ya faɗi kaman kai wasiya kaman ya wasiya da sulusi ne kawai na'am eh
na'am wali zab wali zabadin wani zai ne wali zaidin idan yawan siya gajeri bi nafaqati ne umrihi da nafakan nan ta ranka yu'ammaru sai a raya shi tamama sab'ina kara cika ta sarai na'am cewa gajeri nan a dinga ci da shi daga in na mutu a dinga ci da shi daga cikin kuɗi na na'am yanzu idan ya mutu da sai a duba a gajeri ne yanzu shekara ta nawa a ce zai nan shekara ta arba'in sai a cikin yanzu a ware kafin araba gado a ware kuɗin da zai zai da zai dinga ci da shekara kuma ranar da talatin.
na shekara talatin.
talatin na'am kaga ya kai shekara saba'in kenan Eh.
dama shi ne mutum ta amiri shekaran da ake ganin dai mutum ya kai sai kala ne na'am to ya mutum ya zarce wannan ya wuce wannan na'am sai a ce da shi kenan yanzu a- a a kaddara cewa zai yi shekara wannan saba'in nan a ware kuɗin abinci na shekara talatin sai a ga da safe zai ci nawa ɗari biyar da ɗari biyar ɗari biyar da ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar sai a lissafi haka na shekara talatin na'am sai a ware a aji
na'am wa yu'addu lahu nafaqatuhu kuma a kidan ya nafa kansa gare shi fa yunfiqu alayhi sai a dinga siyarwa gare shi shi ne kawai adana hudun a dinga lissafi Eh.
ta baka zai ci da ranar kaza zai ci da ranar kaza zai ci sannan sai kuma a dinga duba ana ci ana ci na'am fa in mata qabla istikmali to shi ne yanzu ya- an ci shekara talatin din nan da ya shekara goma ya shekara hamsin kenan sai mutu hmm kaga akwai shekara shekara ashirin ko hmm fa fi biqi sulusi To a cikin kuncin sulusi ala al-wasaya to wasiya yu'addu al-baqi alayhim bil hisab sai a dawo musu da shauran zai shafi da wannan ta'ala din da aka Na'am.
dama ka san wannan abin da aka ce za a yi ai duk gaba da wannan ya ce a bashi nufin dukiyar ai ba nufin aka bashi ba eh ko na'am in ka duwa ai sai ka ga can can wani adadi ne ma wanda wataƙila sai ka yi misali da yawa kafin ka gano wani adadin nawa ne na'am yanzu a dawo wannan abin da ya- abincin kudin abincin da aka waye na shekara ashirin nan ya zo a cikin shi kenan a dubbe su nawa za a tsara musu kowa na'am daga shirin ransa game da wannan abin nan na'am shi ne su ma sai a ta haka da wani nisbi nawa zai samu misilisi nawa zai samu rubi nawa zai samu da an ba su adadi ne wanda da can bai kai adadin da aka aka ce a ba su ba hmm fa bi mithli nasibi ibnihi bil kulli idan mutum ya yake a bawa wani idan na mutu a bawa wani misalin raman ɗana hmm to ɗansa ai da yanzu zai mutu babu kowa sai ɗansa ai zai iya cinye zuciyar sa ko Eh.
asibi ne na'am to kamar ya ce a bashi duka ai yanzu da muka wasiya ba mun ce akwai mai duka ba to kamar yanzu ya wasiya ne ya ce to wannan mai duka na'am haka na ake shi a matsayin mai duka na'am aw ahadi ibnayhi ko kuma cewa ai a bashi misalin rabon ɗana daga cikin yana guda biyu bayan ƴaƴansa in da guda biyu ne zai mutu ƴaƴansa su su biyu ai kowa ne su biyu su zai ɗauka Mm.
kamar ya ce a bawa mutumin nan nufin dukiya ne na'am wakila yuz'alu kabnan za'idin shi da ku sai a sanya shi kamar wani ɗa ne da ɗan da ke da duwa na'am sai a ce yanzu yana da ƴaƴa biyu ko ga ya ce wani na nan uku Eh, haka kamar su da su kenan na'am Eh, in ƴaƴan uku ne sai a ce da shi ya zama na hudu kenan na'am amma dai wata magana ta farko ita ce ita ce ita ce kamar ma- magana da muka Saboda faɗa a ita baya.
ce ta Eh, ita ce wadda muka aiki a kanta eh, ita wancan nan ba na'am.
eh ta cewa a bashi na ciki da eh a ɗauki shi a matsayin nufin nufin dukiya ba eh, ba wannan magana ta eh farko ba.
a kowace din da aka wata kowace mai karfi ce na'am ba za a ce ko wata ko ta ba a ciki na'am kuma kowace ya kawo da kuma zai dauko kawar lafazi wanda za a ce ko ya nuna wacce ta ko wannan ba na'am kaga duk maganar musulmi ne
na'am eh
ومثل نصيب ورثته idan ya ka eh, idan ya ce ya faɗa ya ce a bashi rab- misalin rabon magadana
وهم ɗana ba magadana مم. وهم مختلفون in ku sun saba inda magada za ka samu wani yana cin nufi ne wani sulusi ne wani rubuci ko نعم to sai aka ce duk aka dube su aka sun yi haka مم. يقسم على عدد رؤوسهم sai a raba rabon a bisa gwargwadon kawunan su فيؤدى سهما sai a bashi rabo guda ne sai a duba a gani yanzu yanzu a rabon gado za a ajiye shi a gefe guda Eh, eh.
inda raba gadon nan za a yi a za a yi نعم sai a ce ai akwai matarsa to matarsa daga nawa take sai a duba a gani in ba wani mai tsare ta daga rubi take ko Mm.
wane ne wane ne duk dai a lissafa wannan adadin مم.
a duba wannan adadin a gani kowa nawa zai yi aka tashi adadi aka zo aka raba aka ce a yi raban gadon nan daga shida ne kowa aka zo aka ba shi shi ma sai a ɗauki su bisi a ba shi in an ce raban nan daga sumuni ne daga hudu ne kai ai daga eh daga hudu ne kaga yana daga hudu ne in an ce daga goma sha biyu ne yana daga hudu ne na'am ko shi fahaman samun wahidin ne na'am ɗari fahamin dan yace a ba shi rabo kawai
au juzi'in majhulin kuma wani juzi ne majhuli yake a bashi kasan dukiya ta amma bai ce sulusi ko rubuci ko wani abu ba na'am au nasibin ko kuma rabo kawai yake a bashi fakila as-sumun shi da tumuni ne na'am domin tumuni da a cikin adadin jin kai na na rabo ai ba mu da wani wanda yake wani danganta da shi ko shi da sai a bashi tumuni ne na'am wakila sudus ko rabo sulusi ne a bashi na'am wakila fahamun ko ta shi min tasiha shi da a bashi rabo daga cikin abin da mas'alar ta inganta kamar yadda muka magana a baya da duwa ga mas'alar gadan daga nawa ta inganta na'am Eh, ko daga nawa ta inganta ne to a bashi rabo da ita na'am na'am amma fa la ya la tazawwaj tajawadu sudus amma ba kada ya fitar da kuma kaga shi kenan ba za a taɓa yi nufi ko kuma wani abu ba duk abin da za a ba su zai zama sun ne ko kuma abin da yake fakara na'am wa bi alifin idan ya ce a bawa da dubu fata lifal malu siwaha sai dukiyarsa kuma ta halaka sai dubin kawai
lahu sulusaha sai a ba shi ne sunta abu ita ce dama ita ce dukiyar jami'a ita ce sunta yanzu da aka mutu aka bari
wa bi juzi'in musam- musamma lahu eh yau jami'in musamman na'am musamman na hugo na'am musamman lahu eh eh a mu bi jami'in musamman ya rasa da jami'a na'am lahu musamman ku ne albashi na'am a wa gani bi juzi'in musamma idan ya faɗi ya faɗi wani jizgi wanda yake abin ambato lahu musammahu min al-baqi to sai a bashi abin da ya ambata dan nuna baki daga saura kamar cewa a bashi silifin dukiya ta ko kuma a bashi silifin dukiya ta matsala sai duk dukiya ta halaka sai wannan wani abu ne ya saura kawai to wannan wanda ya saura an sai a bashi silifin sa ka an gane ko eh
Eh, wa bi mu'ayyanin idan ya yi ga mu'ayyami ma baqiya minhu to abin da ya saura gari kamar cewa dukiya ta duk sabon gari a bashi silifin ta Mm.
idan duk duke yanzu a daga abin da biyu shara ta sa bangaren Mhm.
da da ko ta wani ba Na'am.
sun ta kawai za a bashi na'am wa bi siyabihi idan tufafin sa ne ma mata anha wanda ya mutu ya bari su za a sani yake a yake a bashi sun sun wannan tufafin na'am za a duba a gani wanne ya mutu ya bari na'am wa bi sulusihi haka na sun sun sa
wa lahu malun la ya'lamuhu yake a bashi sun sun duke sa amma yana da wata dukiya da bai san ta ba kuma na'am sulusul ma'lumi to sun sun abin da ya sani din amma a jin kalin shi yana dukiya ya san duk adadin duke sa to sai in ya mutu a bawa da sun na'am sai ya zama da cewa kuma ashe wannan abin din da yake a baya din sai dan uwansa da yake wani gari ya mutu mai kuɗi ya gaji shi bai ma san mutum dan uwan na nasa san da wannan ba eh bayan ya mutu sai aka kawo nan duka aka ce ai gaji dan uwansa ne da yake gari daga ya mutu da raban garan na'am to yanzu shi wannan wanda aka ce a wasiyar sulusun wannan wanda ya gani kawai za a bashi ba za a bashi wancan wanda mamacin da ya mutu bai san da shi ba.
na'am yawwa na'am sun da dai wasiya ce yawwa wasiyar a ba wasiyar ya ba a wuce ta yi ba.
yawa yawwa eh
na'am na'am wadda ahada abibihi idan yau shi da dan bayan sa
na'am aw ma shiyati ko ɗayan dabbobin sa
nisbatuhu ila nau'ihi bil qimati sai a dangana shi zuwa nau'in abun da kimata da kima na'am sai a duba a gani yanzu cewa a bashi ɗaya daga cikin bayan sa na'am ko kuma ɗaya daga cikin dabbobin sa na'am to shi kenan yanzu abin da za a je a duba a gani ɗaya daga cikin bayan sa to bayan nasa guda nawa ne Mhm.
ko menene kimar su na'am
to danganan wannan abin za a ba za a duba a gani yaya kimar sai su misalin bayan nan guda uku ne ɗaya daga cikin bayan a ce ya kai dubu ɗari ɗaya shi ma wataƙila ya kai dubu ah, tamanin sai kuma a ce dubu dubu talatin na'am a kan kada gaba ɗaya dubu ɗari biyu da goma kenan na'am to silisin ta ga dubu saba'in shi ne Mm.
to sai a duba a gani ya ba wa ne ɗaya daga cikin bayan ya rage na'am kima dai za a duba a gani na'am daga shi za a bai shi wani dabbobin ne kuma a ciki dai za a duba a gani na'am ɗaya daga ciki ga kimar su kake tun da shi dai za a ci na'am za a baya haka shi kenan an bayar ta dubu talatin Mhm.
yana da buƙatar a bashi wajen samun wajen dubu wasa- dubu arba'in kenan kafin ya samu kuɗi na'am ko na'am in kuma ta dubu tamanin da aka bashi daga shi ne suka dubu goma kenan na'am haka haka ne
وبما عينا لزيد idan ya faɗa abu wani mu'ayyani ba zai ne مم. ثم به لأمرا sannan kuma sai ya ce a ba wannan abun kuma ga abu ya ce fitilan nan in ya mata a ba zai مم.
sai kuma ya ce kuma cewa fitilan nan in na mata a ba amur مم.
duk dai wannan abun ne آه بينهما in ya shiga mata ya ce a ba mu نعم ما لم تدل أمارة على رجوله عن زيد mutum dai wata alama ba ta shirya ba a ga komo wata da barin ba wa zai Na'am.
wannan abin da ya ba نعم sai ya ji ila ce a ba zai daga baya kuma sai a ga ai shi faɗa kata kata إيه.
sai ne yake wannan abin kuma a ba amur to kaga akwai alama cewa wannan kada a ba zai don haka ne ba za a ba zai ba amur kawai نعم.
amma ba a ga alama ta sai a raba musu نعم. ولميت idan yana jiya ga mamaci يعلمه ya san shi يصرف في ديونه sai a sarrafa abin a cikin ba su suna نعم mamaci ne ya san kuma mutum mamaci ne amma sai ce a ba wa wani wannan nan da ya mutu a ba- in na mutu a ba shi dukiya a ba shi dukiya ta su shi idan da ya san shi ce a ba shi shi ke nan ya sarrafa bidiyo ne za a duba a ga wannan mamacin yana da ba su suna Hmm.
sai a biya masa ba su suna نعم فإن لم يكن idan ba shi da ba shi الورثة sai a ba magadan
وبحبس
ne ونحوه sai mata hukunci ne تو eh حبس eh idan hukunci ne نعم yake a bawa نعم rawu ko makamancin wannan نعم في مثالي za a ja ja kashe kudin a wajen gyara gyara hukumta نعم kamar gida ne na hukunci yake ga wannan kudin a bawa wannan hukunta مم.
sai a ja duba a gani gidan na hukunci ya yake Ah.
sai ya lalace sai a ji gyara shi da wannan kudin
وتصيبه لقاتله ka inganta da kadiri ga wanda ya kashe shi نعم mutum ne da kansa ya kashe shi wanda ya kashe shi ga wanda ya mutu yake amma ya masa wasiya a bashi sai a bashi مم. والعفو عن العمد kuma da rangwame an al'amdu ga ga kisansa na amdu مم.
wani shi ma ya za kai suna da namu da kafin ya mutu ya dau da mutum yake yake a rabu ya yaji masa مم.
shikenan sai a karba نعم eh Lal ma hadai.
hadai. ma ba hadau ba domin a can wajen dama an ji mutum da ya kai shi in ma za a sakamako a sa a sa kai shi da نعم amma hadau ba ai diya za a ba Eh.
yi za magada wannan bi ko ba ya wannan ba hakin da wani tabi ana magada cin cin gado ke ta baka to haka shari'a ba ruwanta sai da ke sai sai an karba
إلا أن يهمل الثلث sai dai a biyata sai الدية dai idan sulusun zuciyarsa zai iya ɗaukar biya haka wannan yana da ikon da zai ba da sulusun zuciyarsa ko مم.
idan da haka yanzu nan magara ba su da ikon da za su ci wani Ah.
abu idan haka yanzu biyar da zai ba su ɗin ba ta wuce sulusun zuciyarsa ba Eh.
zai bari Na'am.
kenan sai a ci shi kenan in ya ce ya yi wasu da sadaki wannan mai haɗayin yawa Na'am.
to shi ma kamar ya ce ya ba su sulusun zuciyarsa ne Na'am.
wannan sai a ci an yabe da hanya
a yi jiza ha ya jiza halwar ta ko kuma magana suka ce tun da ya ce ya ya ce magadin ma ya ce ya yabe Hmm.
shi kenan mun yadda da shi da dama hakkin su ne kamar wanda muka faɗa ba ko Mm.
mun ce muka illa an ji da walwala ta dama na'am sai muka ga sun shiga na'am suka ce dukiyar gaba ɗaya ma sun ba wani ba shikenan ba
wani ƙirabatihi karabati ne ƙarabatihi eh idan yace a ba a karabarsa Na'am.
karabatu ya magana ya ta na'am yutarul aqrabu to sai a fice ta wanda yake mafi kusa daga cikin karaba da shi na'am za a ba la auladu banati amma ba ƴaƴayen nan na banatin ƴaƴayen ƴaƴayen sa mata ba na'am su wannan ba za a yi magana wannan ba za a yi magana to na'am wani ban sa wani ƙaraba ba su da shi ba su daga cikin labarin karaba na'am wali ahlihi idan ahalinsa ne
asabatuhu asabar asibai kenan ne Ah.
ka labarin ahali na'am asibai kenan نعم قال القاضي أبو محمد Rami Abu Muhammad ne ce, الصحيح sai ingantacce أن اسم الأهل cewa sunan ahalu, والقرابة karabatu, بكل من مسه به jirai, sun wanda رحمه.
mahaifa ta tafi shi.
نعم Inda an ce wannan, yana daga cikin jinsin ka, zira ka. To Kawai shi kenan, kace ahalu ko karabatu, kawai shi. Kaga a je ya wata magana ma da su ma ayan a ahalu ba auladu ba.
Auladu ba.
Su ma kenan.
Eh.
Haka na, Ba wani wanda za a fita.
نعم ولواحد من كدارين Eh, Idan ya ya yi wasiya ga mutum ɗaya da mutum guda biyu, yake a bawa zaidu, Mhm.
dubu ɗari. a bawa zaidu dubu hamsin
mutasawin mutu sawo yayi mutu sawo yayi ne ko mutasawiyai madaidaita min nau'aini daga nau'i guda biyu to in haka ne ya zama cewa ya mutu mutu sawi sawo yayi eh ga ta a haɗe ke ga ya tafiya ne na mutu sawo yayi madaidaita ita a bawa ne a dinare goma ita a bawa ne azurfa ɗaya a kaga duk nau- abin nan duk ɗaya ne eh nau'i guda biyu na la qarinata ala ithbatihi malahu ko babu wata karina Batin.
wata alama wadda ta tabbatar masa da cewa wannan abun duk gaba ɗaya yake ne lahu in gane ahaduhuma ya da goma an shi ne dirhami ɗari ne eh in haka ne lahu ahaduhuma sai a ba shi ɗaya ne na'am
tunda ba wata karina sun da cewa alama ne amma yanzu kare da a ce wata rana ne ya zo ya masa abin kirki sai ce a ba shi dirhami ɗari sai kuma zuwa kuma kuma ya masa wani abin kirki sai kuma cewa a ba shi dirhami ɗari a ta akwai karina sun da cewa kowane abu duk gaba ɗaya za a hada masa shi ko na'am ba inda kawai ya ji daɗi ne ya ce a ba wani dubu ɗari kuma a ji daɗi kuma kuma kawai lokaci kuma shi isa kuma cewa ba a kuma ne ba za wannan sai a kaman kuɗi ba ce san magana da yau ita ce kawai na'am fa in tafawata da zai ta kawo ci wannan haka duk ai mutasawiyai kawo yau yau ba sai ya fi ɗaya na'am kamar yake dubu ɗari kuma ya ne ya faɗi wani abu kuma daban ko dubu hamsin ma ba.
labu da alqasimi al-akthar lazim yake sai a baki mafi yawa shi ba Na'am. na'am wa mutarrifun mutane da yake kuwa in kanat al-ula idan ta farkon ta zama yake akalla na'am ake ji in ta rashin ula yake akalla na'am uzuhuma sai a bashi guda biyu dubu hamsin ne ya fara bara sannan ya fara dubu ɗarin daga baya na'am
a to shi kenan in haka ne tunda take akalla to sai a bashi gaba ɗaya dubu ɗari da hamsin na'am wa inna don akthar ku a'a mai yawan aka fara bara dubu ɗarin sannan aka zo aka faɗi wannan nan a bara Kaɗaɗɗu.
dubu hamsin da baki to dubu ɗari za a bashi Haka Na'am.
kuma za a bashi.
na'am ba za a hada ba Ba za a haɗa ba eh
wa bi abdin mu'ayyanin idan ya ba ya faɗa bawa ba ayyani
wa bi yutihi kuma sai yake ayanta shi yuhayyu bil ashirati to sai a- na ƙarshe sai a yi yace bawan nan a bawa ne sai kuma ya zo kafin ya mutu kuma ya yanta bawa na'am ku ji abin da yake mafi na ƙarshe shi ne idan da can baya waje sannan yancin daga baya ka yanci ko kuma yancin ne a farko yancin ya mutu kuma daga baya zai ba wani ci ko ba waje
sai a dauka kawai rusuli yayi yawa na'am kawai ya fasa wancan ne na farkon kawai ya ya dawo na'am na'am wa ashabu ana ana samu ko yanci shi yanci amma za a yi yanci sai abin da ke zai kenan kawai yanci za mu ce kawai na'am wa bi shay'in mu'ayyanin idan wani abu muayyani wa amwaluhum muhtalifatun ne dukiya kuma tana masu saba ce yuhayyaru al-warasatu sai a ba magana zaɓi bayna dafihi tsakanin su ne da abin wa musharakatihi bis sulus da kuma su shirka da shi mutumin da su da su na'am na'am mutum ne ya faɗi wani ma'ayi abu ma'ayin yake a bawa wani rumfansa ta kasuwa ta sabon gari to kaga ya sai mu'ayyanin kenan na'am wa ma da mutum da shi ko mutumin da yana da dukiyoyi da yawa mutum ne yana da kanti a kantin gwari yana da shi a kantin kurmi Na.
cikin shirin na'am
mutum da haka ne yuhayyaru al-warasatu to kuma ga raga shi ya ce ya ba shi kantin da sabon gari na'am ko ku ba shi kantin da sabon gari kamar yadda ya faɗa na'am ko kuma ku zo ku jaraya da shi bisulisi da sulisi na'am kuna da sulhi a nan a karshen sabon gari Na'am.
shi a tafi wannan da yake da suna eh, na na kasar kwari Mm.
shi ma nan yana da wani abu na da sulhi Na'am.
a kasan hadi ya hada sulhi sun biyu a cikin sulhi a musulmi na'am sai ku tare da shi a sulhi a kwari na'am ahaduhuma mubhaman
na kasar kuma shara kasar yi sulhi wa musharakatihi bis sulus Eh, sai wani waye ne ko wal wahidin ina atin lil idan yawan siya ga mutum ɗaya yake a bashi ɗari na bahara da ɗaya kuma hamsina yake a bashi hamsin wa salisu nan kuma sai yake a bashi a hadu ma ahaduhuma a aiki a bashi ɗaya daga cikin waɗannan na shi ne faɗi rabon da za a bashi ɗaya a bashi dubu ɗaya ɗaya a bashi dubu hamsin eh, kashi ɗaya shi kuma a bashi ɗaya daga cikin waɗannan rabon
mubhaman yana da shi bai ce dubu ɗari bai ce dubu hamsin na ila nisfahuma yana sai a ce a bashi rabon dubu ɗari a bashi rabon dubu ashirin dubu hamsin haka dubu saba'in da biyar na'am abin da za a bashi shi na'am wa kila aksaruhuma shi da ku sai a ce a bashi kawai wanda ya biya dubu ɗari ɗaya na'am shabu ala shabu ko yace a akalluhuma ko bi karancin sa na'am yudike suluku a cikin da suke kuma na'am a ya bi duk na'am na'am akalluhuma na'am ya ba shi wani karanci na'am shine a ba shi ruwan na'am wa fi dike suluki a cikin kuncin sulufi yubda'u bi akada ana farawa da akari na'am dan mutum ne ya faɗi abubuwa da dama yace a bawa da sulufi yana da bawa yace ayar karshe yana da wani bawa yace kai mu dabbari ne bayan na mutu na'am yana da bawa yace kai mu dabbari haka dai haka dai sunan dai abubuwan na'am kun haka fara sai a fara wanne ne akaru a shari'a na'am sai a fara yi na'am fa yuqaddamu mudabbaru fi sai hajj a fara gaba da mudabbarin siha idan yanzu akwai bawan da yake an ta mudabbarin an ta gurin an ta gurin ne amma lokacin yana lafiyar talau yake kai ɗane idan na mutu na'am to shi za a fara gaba ta wannan bawan ne za a yanta shi na'am wani abu ya saura a sulhi idan a yan saura alamu sakin marali a bisa wanda yake abin yanta na rashin lafiya idan yanzu akwai wannan yana halin rashin lafiya yake ya yanta shi wannan kuma yana halin lafiya lau Lafiya lau, eh.
yake ya yanta shi shi wanda yake lafiya lau shi za a fara gaba ta na'am a ga mutum ya bayan lafiya ya ce ya yi wani abu yana duba wannan ba za a yadda magana su inda ya ga ya fita mutuwa wata kila maganar sa yake son ya mugunta na'am ta da haka shari'a ba ta yadda wannan abu na'am eh to sai a fara gama da wancan mutabbarin siha a bisa wanda yake mutabbarin warni na'am wal mubattalu fihi wanda yake mutabbarin cikin sa shi za a fara gabatawa alal musa a bisa wanda aka wasiya da shi na'am wannan kawai kira na yanka ka. yanke ba wani yankan wani kenan da shekara biyar ko kuma bayan na mutu ko wani abu kawai na yanka na'am wannan ku cewa ya yi in na mutu a yanka shi na'am wannan shi za a fara gabata wasu da shi ya yi shara da shi a biyo da wancan shi wanda aka da da wanda aka yi a da yanta zuwa eh shi wannan yanke kawai ya ce na yanta ka.
eh, shi za a gabata yawwa shi kuma wannan yake sai bayan na mutu ne wasiya a yanka na'am shi za a fara gabata wannan idan wani abin shara sai a koma wajen wancan na'am wal ma'ayyanu alal ma'ayyani shi za a fara gabatawa alal mutalaqi a bisa mutulaki na'am kawai cewa ya na yanta wannan ba Hmm, wannan kuma cewa idan na mutu a cikin bayina a samu na yanzu na'am kuma ayyuka shi za a fara gabatawa eh sannan kuma a je kan wancan mutulaki ne shi wancan ba a san ma kowaye ba kafin a yi musu ƙuri'a kuma a ga waye kuma zai fitar da shi yanzu
wa zakatu alal kaffarati zakka ake gabata a bisa kafara Na'am.
yana da kafara da ba ko tara mulana ko ta wani abu na'am ba kuma zakka da fitar ba to zakka za a fara fitarwa sannan a zakka kuma na abin shawara da aka fara na'am wa tasibu min as-sahihi tana inganta daga lafiyayye wal marid ko mara lafiya duk za- kowa zai iya wasiya
wa sahihi al mahjub wawa wanda yake an yi hajar alayhi eh wanda aka hajar aka ce kowa ya gina mu'amala da shi Hmm, wal mumayyiz mai ji haka da yaro wanda ya dan shekara biyar zai gane dai abin da zai ce ji da abin da zai amfani shi na'am shi ma in yi wasiya sai a to ya ji haka na'am wal majnunun fi hali ifaqati haka na ma lokaci ma lokacin da ya barka irin masu warkewa nan ne kalle ko na'am lokacin da ya wuce yana halin ba sai aka rama na wa ila al abdi haka na ana yin zuwa bawa ma kai wasiya ka ce na bawa bawa nan na kala sai a bashi wal mara'ati ko mace ce lal fasiq amma ba ba shi ba
wa bi malihi ila wahidin haka na ya iya yin wasiya da duke sai zuwa mutum daya wa waladihi dan ila kuma ina akhar har ya ba wani kuma kan wahala na'am duke ya ce ba sai nan wane kula da dukiya ta na mutu wane kuma ya kula min da shi da ƴaƴana daban daban kowane na'am shi wannan ya ba shi gidan daɗin wannan ya ba shi wahala ke
fa in istadara fa in istarada isma'ahuma dan ya sanin ta taro su lam yajiz muhalafatu ya saba wasu da halatta ba yace Na'am.
da kai wanda na wace a yana da wanda na wace kuɗi na shi wata mu'amala da za a yi sai kuma da gini shawara ba da masu rabu sai da za a yi sai kuma da gini shawara na'am wal idlaq yaktali amma yadda zaki ya hukunta sai faɗa ba in yi mutum dole haka zaki eh
wa qawluhu fulanun wasi wannan sa da yake wani wasi na ne tafyilun fili ne na'am kaga shi kansa an an ce wasiya akwai wali mutawalli akwai wali kuma wanda aka mukayyade wanda an masa aiki na'am wasiyar nan sai maka wasiya ka kula min da dukiyata na'am ta waje kaza na'am an sa maka yi yau an saka kuɗi na'am in ku cewa yayi kai wasi na ne kawai na'am su sai a ɗauke shi wasi mu kawai shi ko wasi mu kawai da ƴaƴanka da dukiyarka ko dukiyar ba wani tsayi ko wani irin abu ne ma komai shi ne kawai na'am domin tuwa da wasi na ne to a matsayin haka wani a ɗauka shi ne ko wani kawai Na'am.
dalilin komai ma na zaune a nan
sai ga luka an yi siya to shi irin wannan idan an ce wasi ne ko wani yana gare shi ya mallaki ya iya wasiya shi ma na'am illa an yamna shi ko in ya hana ya shi shi bai kai wasina wa ko ne amma na hana ta wani wasiya amma idan an ce kai wasiyan wani ne ko wani to kana da ikon da zaka iya cewa to wani ni wasiyan wani ne ko wani amma ka kula min da dukiyarsa ta sabon gari na'am sai kuma wani ka kula min da ya'ayansa sai kuma wane su kula min da wani abu nasa ne haka haka haka iya rarrabawa ne haka shi ma ga ta da akwai wasu masu wasi to shi ma shi wasi ne wasi ne ko wani yana da ikon da zai yi wannan na'am sai dai shi ikon da ya ce a duka kai wasi na ne ko wani amma kada kai wasi yawa don haka ne ba shi da ikon kuma na'am sai ga gudu ba da lamaiti ta haka ban sa bayan mutuwa yamna uruzu ta hana dawa idan karɓi wani wasi kan wani to bayan ya mutu ko baka da aka ce kai ba in ba kafin ya mutu ne kai shi ma na'am illa da abidin idan gajiyawa ne kuma wannan ka tabbatar cewa wannan ba za ka iya ba ko da rauni ko rashin lafiya ko tashi da gari ko maka wajen yin wannan kuma gashi an baka wajen cinya na ina aka yawo na'am ai uzurin zahir ko kuma wani izini wanda yake mabai na'am kurkuru da ya bayyana bare shi a bazai iya din ba amma a ce mutum yanzu an baka ka kula da yara ko baka da mace ba na yi bai yi ba Ni dole ne ya dole ce ne
wata budin budin ji suna ɓaci gudu biyu da komowa idan mutum mutum ya ce ya baka wasiya kuma ya dawo ya baka shi kenan
wadaitul musa ne ko mutuwa mutuwa wanda aka yi siyar da hu gare shi na'am shi wanda aka yi sai ya riga siyar da ya mutu a ga shi ke
rabbi ko kuma ya rada abin da kai masa wasiyar baka mutu ba kuma ya dawo maka da abin
ya talafin musa ji da kuma halakar musa biyu da in yaro ya ga cewa kula da shi zai mutu kuma za ka yi kuma za ka kula da shi shi ke nan wasiyar da ba shi wallahi ba'ala Allah shi ne madani alhamdulillah alhamdulillah